الحمد لله الحمد لله المقسم الأرزاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالاعتدال في الإنفاق وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم, علي وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أمدكم بالنعم من صحة وأموال وأمن وأمان وصدق الله العظيم وما بكم من نعمة فمن الله ألا وإن من أعظمها نعمة المال الذي هو زينة الحياة الذي هو زينة الحياة وعصبها وعليه تقوم مصالح الناس فأنت أيها المؤمن مسؤول عن مالك من أين اكتسبه وفيما أنفقته عباد الله من أوبه معالم ديننا أن نؤمن أن الأرزاق بيد الله تعالى وحده فهو القائل سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جميع ما دب على وجه الأرض بري أو بحري فالله تكفل بأرزاقهم وأقواتهم فرزقهم فرزقهم على الله تعالى وفي الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن الله تبارك وتعالى فقال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إخواني ومن قواعد التعامل مع المال أن نحذر أن تتعلق قلوبنا بأرزاقنا وننسى حق الله علينا فلربما امتدت أيدينا إلى ما لا يحل لنا فنكون كمن يعكل ولا يشبع ويجمع ولا ينتفع قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فابتغ بالأموال ما عند الله ولا تقصرها على نيل الشهوات فالله لم يأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى بائعا بل أنفق لآخرتك واستمتع واستمتع بدنياك استمتاعا لا يظلم دينك ولا يضر بآخرتك وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالأموال أيها المسلم ما أجمل أن نتحلى بالقناعة وسماحة النفس فنطلب الرزق من واهبه ونسأله من فضله أنسينا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن خزائنه ملأى لا تغيب أيخاف هؤلاء أن يموتوا وما استكملوا ما لهم من رزق سبحان الله القائل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل, حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحد أحدكم استبطاء استبطاء الرزق أن يطلبه في معصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته فيا مؤمن ألام التسخط وسؤال ما في أيدي الناس أما آن للقلوب أن ترضى بما قسم لها علام الغيوب أما آن للقلوب أن أن تمتلئ, أن, أن تمتلئ يقينا وتوكلا على الله تعالى ألا يحسن بكل امرئ أن يسعى في طلب رزقه وتدبير شؤون معاشيته وتش وتدبير شؤون معاشيته بعيدا عن سؤال الآخرين وتنقيس معاشيهم فامشوا في مناكب الأرض وانتشروا فيها وكلوا من رزق الله وإليه النشور ألا يعلم, ألا يعلم المتسولون ألا يعلم المتسولون خطر صنيعهم على أنفسهم ومجتمعاتهم ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيعتطب على ظهره فيتصدق به على الناس خير له من أن يأتي رجل فيسأله أعطاه أو منعه فاللهم قنعنا بما رزقتنا وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'adu ‘yan uwa masu albarka hutubar mata yau tana tattaunawa ne akan kamewa daga dukkanin wata dukiya wanda hanyar da mutum zai biya same ta hanya ce ta barna da kuma hatsarin da ke cikin roƙo ko na kai tsaye ko na dabara godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine yake rarraba arziki na shaida babu wani abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya shine wanda ya umarni ga duk wanda Allah ya hore masa wani abu ya zamo ya daidaitu a cikin ciyarwansa kar ya kame kuma kar ya almubazzaranci na shaida lalle annabi mu Muhammad bawansa ne manzansa ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku yi masa godiya a bisa ga abin da ya yawaice ku da shi na ni'imominsa tun daga ni'imar lafiya da dukiya da zaman lafiya da aminci hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya cikin faɗinsa da ya ce wa majikun min ni'imatin fa min Allah babu wata ni'ima da bawa zai samu babba ko karama face wannan ni'iman daga Allah ce ba ilimin sa bane ba wayan sa bane ba kuma gata ne ta samu masa da wannan ni'ima ba ya ku bayin Allah lalle daga cikin manyan manyan ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake wa bawa akwai ni'ima ta dukiya wanda wannan dukiya Allah ya ambace ta da cewa ado ne na rayuwar duniya kuma kashin baya ne daga cikin kashin baya mai ƙarfi da mutum yake rayuwa da shi a gidan duniya akan wannan dukiya maslahan mutane take tsayuwa ta rayuwar duniya ya kai dan uwa mai imani ka sani saboda girman wannan abu da Allah ta'ala yake bayarwa na dukiya da yadda Allah ya girmama sai ya zamo kai abin tambaya ne akan wannan dukiyar da yake hannunka wanda ka mallaka zaka faɗi yadda ka same shi da kuma abin da ka kashe wace hanya ka baka kashe ta ya ku bayin Allah lallai yana daga cikin mafi bayyana daga cikin alamomin wannan addini namu na musulunci shine wajibi ne kowa daga cikinmu a maganganunsa da zuciyarsa da ayyukansa ya zamo ya tabbatar da cewa ya yi imani cewa lallai arziki na bawa a hannun Allah yake shi kadai babu daidai da taro ko ƙwayen ruwa ko ƙwayen hatsi ko nera na arzikinka wanda yake hannun wani bawan Allah arzikinka gaba ɗaya daga farko har ƙarshe a hannun Allah yake ba wanda yake mallakan komai cikin arzikinka wajibi ne in dai kana so ka zama mai imani to sai ka yi imani da wannan maganganunka sun tabbatar ayyukanka sun tabbatar sannan zuciyanka ya yi itikadi akan wannan Allah madaukakin sarki shi ya faɗi cikin alkur'ani cewa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wani abu da ke tafiya a ban ƙasa face arzikinsa yana hannun Allah ne Allah bai bar arzikinka a hannun kowa ba ya bari a hannunsa ne saboda kar ma wani ya hana ka hakkinka saboda ɗabi'a irin na ɗan adam na san abin duniya da kuma ruwa imamu sa'adi allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirinsa tafsirin karimun rahman rahimahullahu ta'ala yake cewa abin da ake nufi da dabba a wannan aya shine dukkanin wani abin da ke tafiya a bayan ƙasa a cikin ruwa yake koko akan tudu allah maɗaukakin sarki shine wanda ya ɗauki nauyin azurta shi da kuma ba shi abin da zai ci da haka arzikin kowa da komai yana hannun Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata hadisi ingantacce hadisul kudusi annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya rawaito daga Allah tabaraka wata'ala Allah ta'ala ya ce ya ku bayina dukkanin kuma yin wata ne sai wanda na ciyar da shi da aka kowa ya nemi ciyarwa a waje na zan ciyar da shi ya ce ya ku bayina dukkanin ku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta sai in tufatar da ku wannan hadisi dalili ne hujja ne nassi ne da ke nuna maka babu wani abu naka na arziki na ci ko sha ko sutura ko wani abu na rufin asirin duniya wanda yake hannun wani bawan Allah duka a hannun Allah yake da aka faftago inda Allah rizqa ku nemi arzikinku a wajen Allah madaukakin sarki kar ku nema a hannun bayin Allah domin Allah bai ci arzikinku a hannunsu yake ba ya ku yan uwa musulmi lalle yana daga cikin ka'idoji na mu'amalantar dukiya shine mutum ya tsoratu matukar tsoratuwa kada ya kuskure rataye zuciyarsa koko kada mutum ya kuskure rataye zuciyarsa da arzikinsa ya manta Allah madaukakin sarki koko ya manta haƙƙin Allah madaukakin sarki domin lallai ana iya samun wasu lokuta kaga wanda yake miƙe hannunsa zuwa kan dukiyar da bata halatta a gare shi ba wannan kamar ya rataye zuciyarsa ne ga dukiyar da zai samu bai rataya ta ga Allah madaukakin sarki ba amma wanda ya sallama zuciyarsa ga Allah baya taba yadda ya mallaki naira ko kwabo ko ya kai loman abinci ko kurɓar ruwa bakinsa sai ya tabbatar da abin nan ya zo ne ta hanyar da Allah ya yarda ya mallake shi kafin ya yarda ya mallaki wannan abin har ma ya sanya a cikin bakinsa kada mutum ya kasance kamar wanda yake ci baya koshi ko kuwa yake tara abin da ba zai masa amfani ba irin yadda da yawa muke gani a yau muke rayuwa cikin al'umman da mafi yawansu suna tara dukiyan da ba ta da amfani a wajensu suna ta ci ba sa koshi saboda hanyar da ake samunta ba hanya bane da Allah ya yarda a nemi wannan dukiya din sai ya zama babu albarka a cikin ta Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cikin kissan Karuna a cikin Alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya faɗa mana abinda mutanen Karuna suka rika bashi shawari kuma Allah ya tabbatar da wannan aya cikin Alkur'ani dan ya zama mana darasi da izina Allah ya ce wa tagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya abinda Allah madaukakin sarki ya baka din nan ka nemi gidan lahira da shi kada ka manta rabanka a gidan duniya wa hatin kama hasana Allahu ilaik ka kyautata da dukiyar da Allah ya baka kamar yadda kai ma Allah ya kyautata ya baka dukiyar ba wani kafi wayo ba ba kafi sauran jama'a dabara bane ba ilimi kafi su ba ba gata kafi su ba Allah ne ya ga dama ya dauka ya baka a daidai lokacin da hanyar da kake ganin ka buka samu akwai wanda yake ka kwarewa akan wannan hanyar amma bai samu ɗaya bisa ɗarin abin da kake da shi ba don haka abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi karka manta rabonka a gidan duniya ka kyautata zuwa ga bayin Allah da addinin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil ardi kada ka kuskura ka rika aikata barna a bayan ƙasa da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baka domin Allah baya son mutane waɗanda suke mabarnata da haka ya kai bawon Allah dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya baka ka nemi abin da yake wajen Allah da ita kada ka tauye wannan abu ta hanyar bin sha'awa irin na zuciya da gidan duniya domin Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka ka zamo mai yin Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka rika yin sadaka da wani bangare na dukiyanka amma bai umarce ka da ka kwashe dukiyan da ya baka duka ka yi sadaka da ita kai kuma ka dawo ka zamo kaskantacce wanda ba shi da komai kai ma ka zamo ka tozarta ka tozarta iyalanka ba a ka ciyar domin lahiranka sannan ka ji daɗi da dukiyarka a wannan gida na duniya amma irin jin daɗin da ba zai tauye maka addininka ba kuma ba zai cutar maka da lahiranka ba ka kyautata zuwa ga bayin Allah da dukiyar da Allah ya baka kamar yadda Allah ya kyautata maka ya baka dukiya bai barka cikin masu aikin wahala da leburanci kullun in gari waye sai sun fita sun wahala kafin su samu abin da za su sanya a bakin su ba ya ku yan uwa musulmi lalle mafi kyawun abu abin ban ƙaye ne da jin daɗi ya zamo bawa ya yi ado da ado irin na wadatan zuci ita ce ƙana'a sannan ya zamo mai rangwanta wa ransa ya ɗora ta akan sauƙi kar ya ɗora wa kansa tsanani sai ya mallaki kaza sai ya kai mataki kaza sai ya kai mataki kaza a'a bal iya abin da yake kawaye gari ka samu shine yake hannunka ka wadata da shi ka ji cewa ka fi kowa yau wayan gari cikin ni'ima da jin daɗi da walwala sai Allah ya sa abin albarka sai kuma ka wadatu da shi ka biya bukatunka ba tare da ka karya murya ma wani ba ba tare da ka ji kunci a cikin zuciyarka ba lallai yin wannan na daga cikin sabuba da suke samarwa bawa da abin da ake kira rahatul bal shine kyakkyawan yanayi da hutu na sha'ani ya zama barakar katsantan kanka a cikin damuwa da kunci a wannan rayuwa na duniya ba ya kai bawan Allah lalle ka nemi arzikinka a wajen wanda shi ne mai ba da arziki sannan ka roƙe shi cikin falalarsa ka tashi ka nema kuma ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka sanyi ka yi sallah ka yi addu'a a cikin sujudanka ka roƙi Allah maɗaukakin sarki cikin falalarsa shin ya ku bayin Allah shin wai mun manta ne cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne arzaku zulkuwacin matin shi ne mai yawan azurtawa ma'abocin ƙarfi mai tsanani kuma wai mun manta ne cewa taskar Allah maɗaukakin sarki a cike take ba ta raguwa? Shin irin waɗannan da suke zuwa ga ɗiban dukiyan haram da cin abu na haram ko ta hanyar sata ko zamba ko yaudara ko ha'inci da makamancin irin waɗannan shin wai sukan akwai wani abu ne wanda suke jin tsoro cewa wai suna tunanin za su iya mutuwa ba su gama cinye arzikinsu ba to in wannan ne tunaninsu sun yi kuskuren tunani sun saba sun kauce daga hanya na tunani kyakkyawa da kuma abin da nasu ya tabbatar dangane da arzikin kowane bawa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin hadisul qudsi yace ya ku bayina lalle inda a ce tun daga na farkon ku har na ƙarshen ku mutanen cikin ku da aljinin cikin ku za ku tsayu a fili guda kowa daga cikin ku ya roƙe ni yayi buri ya roƙi duk abin da yake so ya roƙa in ba wa kowa abin da ya roƙa wannan ba zai rage komai cikin abin da ke wajena na taska na arziki ba sai dai kamar misalin abin da idan ka ɗauki allura ka je ka sanya a cikin teku in dai wannan alluran in ka fito da ita za ta rage wani abu wa teku to kenan ashe in kuka duk mutanen farko da na ƙarshe suka roƙi Allah bukatun su da ƙure buri in Allah ya ba su to wani abu zai iya raguwa da haka babu abin da za ku raga a wajen abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki na arziki da dukiya da taskoki na ni'imomi don haka ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ka sani ba za ka mutu ba sai ka gama cinye arzikinka annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗa mana a cikin hadisi cewa lallai daman Allah mai rahama cike take sannan kuma ciyarwa baya rage ta cikin yanayin lokaci na dare da wuni iya tsawon dare da wuni Allah maɗaukakin sarki ciyarwa yake yi kuma wannan bai rage komai daga cikin abin da ke taskarsa ba manzo Allah ya ce shin ba ku gani ba irin ciyar wanda Allah madaukakin sarki yayi tun daga sa'ilin da ya halici sammai da kasai ku sani fa wannan ciyar wanda Allah yake kai har yanzu babu abin da ya ragu cikin abin da yake wajen Allah jalla wa ala manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya sake faɗa mana a cikin hadisi cewa lallai mala'ika jibril ya zo yayi busa a cikin zuciyarsa yace da shi manzon Allah yace mala'ika jibril yace da ni lallai babu wata rai wanda za ta mutu sai ta gama cinye sai ta gama kammala arzikinta kuma sai ta gama game arzikinta duka sai ajalinta ya kare ta gama da ajalinta ta samu kammala shi sannan kuma sai ta kwashe arzikinta duka a gidan duniya kafin mala'ikan mutuwa ya zo mu wannan rai din da haka manzo Allah ya ce to shawari na gare ku ya ku al'ummata shine ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikin da Allah ta'ala ya azurta muku kada jinkirin zuwan arziki ya kai ku zuwa ga neman arzikinku cikin saban Allah maɗaukakin sarki domin lalle ku sani in ji manzara sallama lalle abin da yake wajen Allah ba a samunsa sai ta hanyar yi masa ɗa'a duk wanda yake son ya samu arziki ya masa albarka ka samu ruwan sha ka sha ya maka albarka ka samu abinci ka ci ya maka albarka ka samu dukiya ka sarrafa ta ta yi maka albarka to ka yi haƙuri ka neme ta ta zo maka ta hanyar halal yadda Allah ya yarda amma in ka je ka nemo ta hanyar da Allah bai yarda ba Allah ba zai yi wannan abin albarka ba ba za ka samu kwanciyar hankali da shi ba ba za ka samu ingantaccen lafiya a jikinka da ruwa ko abincin da ka ci matukar ka nemi dukiyan da ka mallaki wannan abin ne ta hanyar haramu ko muna ganin isharori irin mutanen da suka zamo azzalimai a harkan kasuwanci a hidiman siyasa a harkan gwamnati a harkan sana'an hannu duba ka ga yadda abin da suke ci yake zama musu guba a jikinsu ba sa kyakkyawan ƙarshe kafin shekaru ya musu nisa cututtuka sun yawa a jikinsu saboda suna cin guba wa kansu domin hanyar da suke mallakan abin hanya ce da Allah bai yarda da ita ba anya bai Allah bai mata albarka ba amma dubu mutanen da suka yi haƙuri suke neman arzikinsu ne yau da gobe ta hanyar halal kaga yadda Allah yake inganta lafiyarsu kaga yadda yake musu albarka kaga yadda yake azurta su da kwanciyar hankali kaga yadda suke samun ni'ima ko da ka gansu a cikin kaya wanda ba mai tsada ba ko da ka gansu a gida wanda babu katanga ko da ka gansu a wani yanayi ne ko da abin da suke ci kai ba za ka iya ci ba amma sai kaga sun fika lafiya sun fika kwanciyar hankali sun fika nutsuwa menene dalili sun samu ta hanya ta halal Allah ya masa albarka kai ko ka nema ta hanyar haram Allah ya tsine wa abin da haka ba zai amfanar da kai ba sai dai cutar da kai ya ku bayin Allah lallai mu sani yana daga cikin alamar mutum ya yi fushi da matsayin da Allah ya ajiye shi shi ne ya zamo ba zai tashi ya nema ba sai da ya rika roƙon abin da ke hannun mutane ka zama mai roƙo alaman kayi fushi ne da matsayin da Allah ya ajiye ka kai abin da Allah ya baka kana ganin Allah bai maka adalci ba kana ganin Allah ya zalunce ka Allah bai maka abin da ya dace da kai ba dan haka yasa sai ka kaskantar da muryanka ka kaskantar da kanka zuwa ga bayin Allah ka je kai roko dan haka roko alama ce na mutun yayi fushi da Allah da ya halice shi yanzu har yanzu lokaci bai yi ba ga zukata da dasu yarda da abin da masanin gaibu ya kasa ya basu ashe har yanzu lokaci bai yi ga zukata ba ya zamo sun cika da yaƙini da dogaro ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ashe lokaci bai yi ba da ya kamata kowane mutum ya kyautata wajen neman arzikinsa wajen gudanar da sha'anin abin da zai rayu da shi a rayuwarsa ya zamo ya yi nesa da sa ido da kuma roƙon abin da ke hannun mutane don kada ya zo ya ɓata musu rayuwarsu domin ɗabi'an ɗan adam ko yana cikin walwala Allah ya bashi wadata yana cikin farin ciki da wani ya zo ya roƙe shi sai ya canja masa tunani to karka zamo cikin masu canja wa mutane tunani da bakanta musu rai saboda yau ka zo ka roƙe shi gobe ka zo ka roƙe shi tun yana baka a cikin daɗin rai yanzu ka zo ka zalunce shi ka sa zai baka a cikin ɓacin rai to karka zamo cikin mutanen da suke ɓata wa mutane rayuwarsu ka tashi ka nema su ma Allah ne ya ba su in ka nema kai ma Allah madaukakin sarki zai baka domin Allah ta'ala ba maruwaci bane Allah baya ruwa annabin sa ma bai zama maruwaci ba balle shi ya zama maruwaci dan haka ka tashi ka nema a wajen Allah madaukakin sarki kar ka zama fitina a cikin al'umma mai bata wa mutane jin dadin rayuwarsu da walwalansu Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi tafiya a wannan doran ƙasa mu yadu mu nema cikin falalar Allah madaukakin sarki domin lallai dukkanin arziki na Allah ne kuma dukkanmu da wanda ya samu da wanda ya tara da wanda bai samu ba gaba ɗaya dai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za a tayar da mu a can kuma imani shine abin da yake bambanta matsayi da darajar da bayan Allah suke da shi shin yanzu mutanen da suke roƙo suka mayar da roƙo ya zama sana'arsu yanzu ba su ba sa jin tsoron hadarin wannan mummunan sana'an da suke yi irin masifan da zai ja musu da kuma masifan da za su jawo al'ummarsu hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim rahmatullahi alaihi ma hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace lalle mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya zamo ranar alkiyama ya taho a fuskar sa babu daidai da misalin tsokan nama guda daya za haka duk mutumin da ya tashi a filin kiyama fuskar sa kwarangwal alama ce ta a gidan duniya sana'arsa ita ce roƙo ya zamo cikin masu ɗabi'a roƙon mutane abinda bai zama masa dole ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗi a cikin wani hadisi yace ina rantsuwa da Allah wanda raina yake hannunsa ɗayan ku ya dauki igiyarsa ya tafi jeji ya je ya ɗebo kirare a gadan bayansa ya zo ya yi sadaka da wannan kirare ɗin wa mutane wallahi shi ya fi masa alkhairi akan ya je ya roƙi wani wanda ka roƙan nan ko ya baka ko ya hana ka domin duk wanda za ka roƙe shi duk matsayinka a wajensa duk dangantakanka da shi duk yawan abin da ya mallaka ɗayan biyu ne ko ya baka ko ya hana ka ka roƙe shi ya bakan to wallahi ka je ka yi kirare a gadon bayanka ka zo ka yi sadaka da shi ya fi maka alkhairi ka roƙe shi ya hana ka ka je ka yi kirare a gadon bayanka ka zo ka yi sadaka da shi ya fi maka alkhairi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku bayin allah hakika addininmu na musulunci ya kwaɗaitar da mu akan sadaka mu zanto masu yawan yin sadaka masu dukiya addininmu ya kudaitar da mu akan mu zamo masu yawan ciyarwa ga mabukata da bibiyan bukatun jama'a mu rika lura da al'umman da muke rayuwa a cikin su wanda kake sallah tare da su kamsu salawati wanda kake sallah da su a ranar juma'a waɗanda kake makwabtaka da su a gida waɗanda kake makwabtaka da su a wajen sana'a masu wucewa ta wajen hiranka ka rika lura da su ka rika fahimtar yadda rayuwarsu suke ciccinzawa yayin da kaga alaman wannan bawan Allah yanzu rayuwa ta canza masa alaman yana rayuwa mara daɗi yana cikin kunci ba sai ya zo ya roƙe ka ba ba sai ya roƙe ka ba ba kuma sai wani ya sani ba tashi cikin sirri je ka taimaki wannan bawan Allah ka rage masa raɗaɗin halin da yake ciki na damuwa wannan kayi aiki da ɗaya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya kwaɗaitar da mawadata su aikata shi wajen taimakon bayan Allah don kai ma ka samu mafita a wajen Allah domin idan mutum ya zama mai ciyarwa a sirri mai sadaka ba tare da an sani ba wannan yana kawar maka da musiba yana tafiyar da fushin Allah duk wanda yake so Allah ya bar shi ya rayu lafiya kalau cikin aminci da kwanciyar hankali in duniya ta haɗu tana faɗa da kai ta gagara to daga cikin ɗabi'an da zaka ɗauka shine ya zamo akwai waɗansu sadaka da zaka riƙe wanda duk duniya ba wanda zai sani kar ka bari kowa ya sani ko matarka kar ta sani ko ɗanka kar ya sani kai wanda da aka bashin ma kar ya sani irin wannan manzan Allah sallama ya ce yana kawar wa mutum da musibu duk makircin da za a shirya maka idan dukkanin masu sihirin duniya za su tsafe ka wallahi ba za su iya ba idan masu sharrin duniya za su kwana suna kulla maka makirci wallahi ba za su same ka ba me dalili saboda akwai wani sirri tsakaninka da Allah da haka mu zama masu rike waɗansu ayyuka na sirri na ibada na sadaka wanda ba wanda ya sani daga mu sai Allah domin duk yadda kake kana da waɗansu mutanen da su yadda kake nan shine yake yake bata musu rai ba ta san ka wani lafiya kai lebura ne aikin ƙarfi kake amma lafiyan da kake da ita kawai yana hasada da ita mazalla ya ce kullu duni imatin mahsudin dukkanin wani wanda Allah ya masa ni'ima to sai an ga samu mai masa hasada akan wannan ni'ima to ya zaka yi da shi ka san yana maka hasada me maka makirci ka san yana yi ya zaka yi ka bada kariya ma wannan makircin da ake maka shine ka riki wata ibada ta sirri ka riƙi wani sadaka na sirri ba wanda ya san kana yi sai Allah to wannan ita za ta baka kariya daga dukkanin abin da za a shirya maka mummuna kuma wannan shine zai samar maka da ɗaukaka a wajen Allah jalla wa ala don haka masu dukiya wannan wata da muke cikin sha'abana yana daga cikin watan da sahabbai suke yawan ciyar da dukiyansu a ciki da haka ku fito da abin da Allah ya baku wanda in kun cire ba zai cutar da dukiyarku ba ku taimaki bayin Allah su samu nutsuwa da kwanciyar hankali su tunkari watan ramabana a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sannan mu sani yana daga cikin abin da yau da gobenmu ya nuna mana yake yawan faruwa duk lokacin da wannan wata na sha'abana ya shiga Allah yakan jarabci bayinsa da yawan mutuwa mutuwan da ake a watan sha'abana in kana kiyasta watannin da suke kafin shi sai ka gaba akwai bambanci ana yawan mutuwa yanzu in kace ka ajiye kai ba za ka bayar ba sai ramadana ta shiga ya kai dan uwana shin kun yi alƙawari da Allah Allah zai baka kai ramadana shin ka aminta da magadanka in ka mutu za su yadda su ware wani abu na cikin dukiyar da ka wahala ka tara su yi maka wani wakati ko wata sadaka da za ta amfane ka a al'umman da muke rayuwa wanda mutum zai faɗi ya mutu ana bin sa bashi ya rubuta da hannunsa amma ba za su biya ba shi da hannunsa ya rubuta balma wasu daga cikin ƴaƴansa ko magadansa sun san da wannan bashin ya faɗa musu kafin ya mutu ya rubuta ya mutu ya bar shi amma kuma za a zo mai hakkin ma zai zo ya nemi hakkinsa ba za a biya ba mai Allah waɗannan abubuwan da suka faru a cikin mu da haka karkace wai kana jiran sai ramadana ta shiga shin kai ba za ka kyautata wa Allah zato ba in yau ka ware miliyan ɗaya ka ciyar ba ka fatan Allah ya ne maka miliyan goma kafin ramadana in ramadana ta zo ka ciyar da miliyan goma ka kyautata wa Allah zato ka yadda da abinda manzo Allah sallallahu ya faɗi cewa duciyarwa baya rage dukiya ka yadda da Allah abinda Allah ta'ala ya faɗi wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar komai kankantansa komai yawansa Allah zai mai gurbinsa dan haka ku ciyar tun a sha'abana kuma ku roki Allah ya kai ku Ramadana da lafiya da imani in kun kai sai ku ƙara ciyarwa in ba ku kai ba ba ku yi asaran damar ku ba ko riga kun more ta tun a lokacin da wannan damar ta samu jinkirta aikin yau sai gobe yana iya jefa wa mutum kasala yana iya sa shedan yayi tasiri a kansa domin ai shaytanu ya idu kumul faqar shedan kullun abin da yake ba wa mutane shawari akai yana dora su ne akan abin da zai jawo musu talauci domin rike hannu talauci yake gadarwa bayarwa wannan ko yana kawo arziki ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa mu zama masu sadaka zuwa ga fakirai da kuma waɗanda suke mabukata kada mu ɗauki rayuwar mu mu ɗora a yanayin da za ta zama mana hasara da nadama yana daga cikin abin da ya zama mana abin bakin ciki da takaici a yau shine yadda ƴan uwanmu da yawa suka zama maroka masallaci manzon Allah sallama ya faɗi masallaci ba a gina shi don saye da sayarwa ko roko ba an masallaci waje ne da ambaton Allah da ɗaukaka kalmar Allah da haka roko da mutane suke shiga suke a masallatai da yawa daga cikin malamai sun tafi da fahimtar wannan abin ba daidai ba ne amma a yau kaga masallatanmu ya zama filin roko kowa ya ɗan ji dugu-dugu bai rasa yadda zai yi ba bal yana da abin da ba dole hiri shi zai rayu ba wanda zai iya ɗauka ya siyar ya samar wa kansa da mafita amma sai ya zo ya karya murya a masallaci yana roƙon mutane a bashi abin da zai ci a bashi kaza a'a yana da damuwa kaza yana da damuwa kaza shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wajibi ne a hana mutane shiga masallaci su yi in kana da damuwa je ka wajen ƙungiyoyi da kuma toci masu tallafawa mutane kaje in kai bayani sun gamsu su suna da kafan da za su je su nemi taimako don a taimaka maka amma zuwa masallaci yana cikin abin da yake hana waɗansu zuwa masallaci din saboda an dame su da roƙo yana cikin abin da yake hana mutane sakewa da walwala a cikin masallaci saboda yawan roƙo kuma da wannan ya kamata mu ma a wannan masallacin namu domin ya zamo kamar santan masu roƙo za mu yi doka a kan shi duk wanda yake da bukata ko wata damuwa ya je ya samu kwamitoci akwai kwamitin in musulunta yayi akwai kwamitin da'awa muna da ita kuma muna da hanyoyin da muke neman taimako muke sawa a cikin asusunta don in damuwa ta taso a san yadda za a toshe ta in maraya ne akwai kwamitin marayu kina da marayu in kika zo ki je wajen kwamitin wakilanmu a kwamitin marayu ki yi complain din damuwarki ko ma me ya taso ka je ta can amma a riƙa zuwa mana masallaci a mayar da shi wajen bara to lalle mu ma da mu tafarkin malaman mu ahlus sunna da suka yi doka akan irin wannan cewa yana rage darajar masallaci to mu ma dole mu tafi akan wannan domin mu girmama masallacin mu mu samar wa ƴan uwan mu da nutsuwa a cikin masallaci idan suka zo domin yin ibada masallaci ba a gina gidan sayar da sayarwa ba kuma ba a gina shi dan ya zamo fage na roƙo tsakanin mutane ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan daidai da aikata daidai Allah ta'ala muke roƙo waɗanda suke cikin halin kuncin rayuwa na rashi da talauci Allah ya azurta su da haƙuri da kuma neman mafita ta yadda zai kare musu mutuncin su da kimar su wanda kuma Allah ya azurta su da wadata da dukiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta su da ciyarwa da wankakkiyar zuciya da yarda da cewa duk abin da suka ciyar Allah madaukakin sarki zai mai musu gurbin wannan abin ciyarwa din Allah ya kare al'ummar mu daga kaskanci da tozarta da walakantuwa ya azurta mu da izza irin wanda musulunci ya yarda mutane su rayu a cikin ta ibadallah wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala muhammad ibn abdullah kama amarakumullah bidhalika fi kitabihi fa qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وهم هوده الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا أموالنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتبع رباك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا لرباك وأعينهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أفز رجال أمننا وجنودنا وحم حدودنا وثورنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء يا أرحم الراحمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وأمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو ارتحل اللهم آت نفوسنا تكواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله